الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان وتا 30 وتا هدوء shekara ta 1432 hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da hudu ga watan hudu shekara ta 2011 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na wato ta suratu an-nisa wanda yau muna kan darasi na goma sha ɗaya a cikin sura ɗin satin da ya wuce idan ba manta ba mun tsaya ne akan daidai aya ta talatin da biyu fadin sama daukakin sarki wala ta tamannau ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd wanda yau cikin taimakon Allah za mu tashi akan aya ta talatin da uku faɗinsa wali kullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun na'am mala
billahi minash shaitanir rajim ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا
ولكل جعلنا موالي الله yana magana ne tabaraka wa ta'ala dangane da maza da mata wali kullin ai li kulli wahidin min ar-rijali wan nisa ja'alna mawaliya kowane bangare cikin maza da mata mun sanya musu mawaliya abinda ake nufi da mawaliya ana nufin wato magada wanda za su gaje su min mata raka cikin abinda aka bari alwalidani wal aqrabun da iyaye da kuma dangi alwalidani wal aqrabun ma'ana anan sune almuwarrisun su ne suke ainihin wato su ne ake gadansu ba su ne suke cin gado ba wasu malaman suka ce abinda ake nufi da ayar wali kullun ja'alna mawaliya ai kowanne daga cikin wato maza ko mata mun sanya musu mawaliya warasa min ma taraka min alladhita min alladhina tarakahum alwalidani wal aqrabuna wato cikin wato abinda waɗanda iyaye suka bar su kamar misalin da baba da mama suka mutu suka bar 'ya'ya ko suka bar wasu dai waɗanda za su gaje su alwalidani wal aqrabuna anan ana nufin alwahumul warisun anan abin da Allah yake nufi shine da bangaren maza da bangaren mata duka Allah ya sanya musu magada uwa za ci ci gadan uba uba zai ci gadan da da zai ci gadan uba uba zai ci gadan da wallazina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum sai Allah ya magana akan wato ɗawance da suke kullawa da almu'aqada ana nufin almuhalafa wal mu'ahada kenan yace wallazina aqadat aymanukum waɗanda kuka kulla ƙawance da su sun kasance wato daɗin sai waɗannan su kamar misali wannan ƙabila su ce wannan ƙabila mun kulla ƙawance da mu da ku kuma ku riƙe alkawarinmu idan an taɓa ku an taɓa mu idan an zubar da jininku an zubar da jininmu ko ka ce wa wani mun yi ƙawance da kai jini na jininka dami damuka hadami hadamuka in an rusa ni an rusa ka in an taɓa jini na an taɓa jininka kuma in an taɓa ka zan ɗaufansa kai ma an taɓa ni za ka ɗaufansa in an yaƙi ka an yaƙi ne zaman lafiya ka zaman lafiya ta sannan kuma za ka ci gado na zan ci gadon ka wannan shine almu'aqada din to sai suke kulla kawance wannan kawancen har suke halatta wa kansu ci gado wallazina aqadat aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum Allah ce waɗanda kuka ainihin wato kulla kawance da su to ku ba su rabon su na gado wannan a farkon musulunci ne kana zalika thabitan fi ibtida'il islam a farkon musulunci wannan kawance in kun yi da wani to zai ci gadon kaɗin tabbas shi yasa Allah ce fa'atuhum nasibahum ay utuhum hazzahum min al-miras ku ba su rabon su na gado tunda kun yi alkawari to amma daga baya Allah ya soke wannan aya din wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah sai Allah ya sanya gado yana tabbata ne akan ulul arhami waɗanda suke dangantaka na na jini kuma wanda shari'a ta ajiye wato za su ci gadon juna ina fata ana fahimta to wannan kenan in kun lura dai wannan aya din sai Allah yake cewa inna Allah kana ala kulli shay'in shahida lalle Allah ya kasance wato mai mai halattacce ne kuma mai bada shaida ne akan dukkan abinda mutane suke aikatawa babu wani abin da yake buya a gurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya din kamar yadda muka yi bayani tana magana ne akan kowane ɗaya daga cikin maza da kuma mata an sanya musu magada akwai waɗanda za su gaje su ba wai mutum zai tashi ce shi ba za a gaje shi ba dole akwai wanda zai gaje ka kamar yadda kai ma kuma akwai wanda wato za ka gada sannan kuma ya tabbatar da maganar kawance da ake yi na da na jahiliya akan wannan kawance idan an yi shi din to lalle za a ci gado to amma kamar yadda muka gaya muku ayar an soke ta da ayan nan da ta zo take magana akan wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah min almu'minin wal muhajirin cikin suratul ahzab an shafe wannan aya din to shine sai Allah kuma ya ce me الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا na'am وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله na'am واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا Imam al-Bukhari ya fidda hadisi ingantacce a kitabu tafsir a ƙarƙashin wannan aya wali kullum ja'alna mawaliya mimma tarakal walidan har dai zuwa ƙarshe wannan faɗin sa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i a, bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ita wannan aya ta sauka ne akan wani mutum da ake ce da shi Sa'd bin Rabi'a Sa'd ibn Rabi'a da shi da matarsa mai suna Habiba bint Zaid ibn Abi Zuhair Habiba بنت زيد ابن أبي زهير da kuma Sa'ad ibn Rabi'a wani abu ne ya shiga tsakaninsu na rashin jituwa da ka iya faruwa tsakanin mace da mijinta ta dan masa taurin kai ya daga hannu ya kwashe ta da mari ya buge ta ya mare ta ita ko bata tsaya ko ina ba sai ta je ta gaya wa tsohonta babanta cewa ga wannan mutumin ya duke ni shi ko babanta bai tsaya ko ina ba sai dauke ta suka tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai uban ya ce a farashtuhu karimati falatamaha ya manzon Allah ka duba wannan bawan Allah na ba shi ‘yata da take da girma da matsayi a idona ta zama shimfiɗa a gare shi kinaya yana kwanciya da ita amma ta yi masa wani abu ya kasa haƙuri ya ɗauki hannu ya ɗebe ta da mari wannan shi ne sakamako na mutunta shi na darashta shi na kimanta shi na bashi karimati ai an san karimati ko amma sai ya mare ta manzo Allah shi kansa wannan abun ya bata masa rai sai ya ce to tarama in ji wa tarama to mai gida ba da guri a rama ya gyara ita ma ta kwashe shi da mari kamar yadda ya kwashe ta ya ce a koma ta dai ta rama maza ku je gida a dai ta rama suka tafi tare da babanta komawa gida don in an koma din in Allah ya da za a je kuma sai ta rama din suna ɗagawa suna tafiya sai ga mala'ika jibril ya zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba haka za a yi ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irji'u ku dawo ku dawo hada jibrilu atani ku dawo ku dawo ga mala'ika jibril ya zo ya zo mun da wani da wani abu me ya kawo masa الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض الله يقول ماذا فا قوامون على النساء سوني ما سلا دبتد ماتا kadar shahadarci mana قوامون على النساء مسلطون على النساء على تعذيبهن سوني اكا دورا سو akan mata su ladabtar da su akan ce a larabci akan ce alkawamu da alkayyimu duk ma'anar su daya alkawam da alkayyim akan ce kayyam da kayyum duk ma'anar su daya ne ko kawam sai dai alkawam ya fi ablag ya fi kaiwa matuka alkawamu shine wanda yake tsaye da kula da tsara al'amura da tsarewa da saukewa da gyarawa duka har ma da ladabtarwa duk yana cikin alkawam da haka arrijalu qawwamuna ala nisa ibn kasir yake cewa الرجل قيم على المرأة namiji shi yake sama da mace huwa ra'isuha wa kabiruha shine sarkinta shugabanta kuma shine babba da ita wal hakimu alaiha inji ibnu kasir kuma shine mai mata hukunci wa mu'addibuha idza awajat shine mai ladabtar da ita in ta kauce inji wa inji ibnu kasir yana fassara wannan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisai to sune sama da mata bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd saboda abin da Allah ya fifita sashen su a kan sashi misali kaga annabta sai aka bawa maza ba a bawa mata ba ko ba kama ne annubuwa kanat fi rijali dunan nisa babu annabi a mace kaga wannan ma ayi alqawamuna ne sannan almulkul azam mulki babban mulki da ake yi sarauta da mulki duk wannan na maza ne ba na mata bane saboda hadisin da imam bukhari ya faɗa la yuflihu qaumun wallau amrahum ra'a shugabanci jagoranci mulki ko na sarauta ko na gwamnati mace ba ta yi a shari'a alwilaya babbar wilaya amma ɗan ƙananan shugabanci na gida za ta iya yi wanda bai kai ya kawo ba amma a ce mace wai ita ce shugaban al'umma a wani bangare hadisin imam bukhari manzo Allah ce duk mutanen da suka sa mace ita ce shugabansu a wani bangare la yuflihuna ba za su samu rabauta ba la yuflihu qaumun waɗannan mutane ba za su rabauta ba kwata-kwata wallau amrahum ra'a wanda suka jibinta lamarin su ga mace amin wannan haka manzo Allah faɗa a cikin hadisin Bukhari wai wani ya bugo waya na tambaya akar maka Allah za mu iya jefawa mace jam'iyya mu dodana mata ai ba ta bi halatta ba yaushe mace za ta shugabance ka wanda bata isa ta zauna wata ɗaya lami lafiya ba dole sai ta yi al'ada ko ta isa sallah ba ta yin cikakkiyar sallah dole sai an samu tasgaro duk wata wata ran a dau ciki wata ran a ajiye wata ran ayi kaza wata ran ayi kaza kuma annabi ya ce mata naqisatu aqlin wa din mata suna da tawayar hankali suna da tawayar addini shi yasa aka ce ko wajen shaida ne gashi nan Allah ya faɗa cikin ayatul dain ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu وليكتب بينكم كاتب, كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق و- و- و- فليكتب وليملل الذي عليه الحق سيتي منني وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم آه وانا وانت آية تبقرة ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق a'a ban ji ba wala yabkhas minhu shay'a yawa wala yabkhas minhu shay'a har zuwa inda Allah tabaraka ta'ala yake cewa واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يبى الشهداء إذا ما يتي أسامو شهيدو قدابيو a samu shaidu guda nawa guda biyu wa in lam yakuna rajulaini in ba a samu guda biyu ba fa rajulun wa imra'atani a samu namiji guda daya da mata biyu kenan sai an samu namiji guda shi yake hada mace guda biyu ma'ana mace daya rabin namiji ne ko ba haka bane ba yace an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra idan ɗaya ta manta ɗaya sai abin nan to da haka in za ku kawo mutane wata a jam'iyya to ku haɗa su su biyu ko ba ka bane ba in dai za a yi haka to a sa su su biyu in babu kuma to a yi haƙuri wanda ki koma gida ki ci gaba da tuka tuwo shefu miki alheri na'am ki je ki ci gaba da wankin kashi da gyaran famfas ɗin yara shefu miki alheri yawwa in fa musulunci za a yi ko ba haka bane ba yawwa wanda ya ce a tuwa damun demokradiyyar ba musulunci bane eh bai musulunci bane amma duk abin da zamu iya kakkabar da shi mu kakkabar da shi mun rage ko ba haka bane yawwa mun rage mun rage da haka kar wata mace ta sake fitowa ta ce wai a zabe ta ba fa ni ne na faɗa ba fa yawwa ba ni na faɗa ba na kawo muku hadisi ku yi hakuri saboda kar wani nan gaba ya zo ya ce kaza kaza kaza yawwa to kaga nan ashe Allah ya fifita maza akan mata ko shine bi ma faddala Allah ba'dahum ala ba'd Allah ya fifita maza akan mata بزيادة العقل والدين والولاية haka imam al-bazawi ya faɗa a tafsirinsa hankalin maza ya fi na mata to wacce ba ta da cikakken hankali ya za ka kamata shugabanci kuma addinin ta ma cikar addinin ta bai kai na namiji ba saboda matsalar da muka faɗa akwai lokacin da zo ana ramadana ita ba ta yi saboda wannan matsalar da Allah ya sa musu yake tare da su da shugabanci haka kuma wajen shaida ma to wannan kenan haka kuma wajen jihadi akan maza yake ba akan mata ba ga juma'a zuwa juma'a da jam'i duk akan maza yake ba akan ba akan mata ba kuma shi namiji kaji ko malam hudu zai iya aura mata ita kuma guda nawa za ta aura daya malam ya za ka kwatanta wannan da nabi ka bata abinan mata wanda za ta je ka bata ta zama shugaba zai iya yiwuwa ta zama wato wato ita ma a gidanta ma ba ita ce shugaba ba ko baka ji ba a gidanta ma ba uwar gida ba ce ita watakila turaki ce ya tsakiya ko ba ka bane watakila ta uku ce watakila amarsu ce ko ba ka bane to kuma ita ne za ta zo ce za ta shugabanci mutane ko ciyaman na local government bai halatta a bawa mace ba in dai a sakon da annabi ya bar mana ne kafin ya bar duniya yawwa sai dai in sakon yahudawa da turawa sannan kuma mu ƙara wani abu yanzu kaga saki idan an zo a aure waye yake saki duk yanda za ta yi bata bata isa tafi ba sai namiji ya sake ta kuma duk rashin mutuncin da miji zai mata bata isa ta ce na sake ka ba ko ta isa A to, ko a gurin yahudawa ma tana yi ba za ta yi ba dole sai an sai namiji shi i- igiyar take hannunsa sannan kuma ga ga ga ga ga wannan ga ga ga ga gado gado in ta ci 500 za ka ci 1000 ku je ku buga ku gani in dai ta ci 500 to kai 1000 ne da kai kaga Allah ya fifita maza akan mata ga diya ma diyar mace da namiji ba ɗaya bane to duka dai ga san abubuwa da yawa yawa kuma ba ta aurar da kanta dole sai dai a je mai a auro ta to saboda wannan fifiko din dole mace ta zaman to kanwan namiji kurin ta yi hakuri haka Allah ya kaddara zalika fadlullahi yutihi man yasha yau shine wani yace ka ai Allah na gode da kasa na zama namiji yace yau shi da ya waye gari mace ce shi ya zai na ce to ya za kai kuwa yanda ita ma mace ma yanzu wata ma mace ji- jin daɗi take gwanda da Allah ya sa ta zama mace ba ta zama namiji ba amma shi mamaki yake wai anya mace ko za ta yi burin ita da mace ce gwanda mace ne a kan namiji wai shi haka yake tunani akwai su da yawa sosai kuwa suna ganin cewa ta zama mace ɗinnan shine ba dama a wajenta وبما أنفقوا من أموالهم sannan Allah ya ce bayan wannan kuma ga ciyarwa maza da suke ciyarwa daga dukiyarsu ga ba da sadaki mala eh ba za ka aure ta ba sai ka lalumo sadaki ka bayar bayan ka ba da sadaki ga ciyarwa ka ba ta da safe ka ba ta da rana bayan la'asar ma an kaɗan siyo ko masara ne ba za ta bari ba sai ka ya ga mata ka ba ta da daddare ka gani ga in in mai dan son dan abun makulashi ne da taba kuma da daren bayan ta ci tuwon dare sai ka fita ka dan rarumo kuma ka kawo musamman Allah ya sa su- mata suna sha'awan irin kajin bakin titin nan da tsire aka ce aka ce zaka tara mata dubu in Allah ya sa da duk sai ka same suna son tsire kwaɗayin tsire a gurin su kamar me wai wani ne wai yana faɗa wai irin babu abin da mace take sha'awa a duniya irin ka kawo mace tsire da ɗuminsa ɗin nan to ba magana ko kilishi ko ta ji a ramma sababbi kenan ina ji wat- wat- watakila ko an dan- an dan fara abin da mika demand ne to kaga maza suna ciyarwa kenan wa bima anfaqu min amwalihim kaga wannan ai duk ciyarwa ne mala ka bada kudin sabulun wanki da wanka kudin kwalliyar ta gazal din da za ta sa kai zaka biya ko ba kamar ne makilin da brush da za ta yi amfani shi kai zaka biya dan kwali kudin ka ne zani kudin ka ne komi da ka sani kudin ka ne duk abin da za ta yi amfani da shi kudin ka ne kudin kitso ma sai ka biya ba za a daga ma kafa ba ai namiji malam yana aikatuwa malam shi yasa malam ina gaya maka in baka kuskure duk wanda bai ba kuskure na zan ce ba duk wanda bai yi aure ba to ya kimtsa ina gaya muku da gaske in ta kuskure ma ka je ka kwaso aure baka baka fuskanci a rayuwa take ba za ka gane kuranka in ba sa ba sai dai mu neme ka kayi inugu ka ka kara gaba na'am ban ji ba ba za mu dankame ba a to ni dai ba za ka ji a bakina ba ni dai na maka ni dai na maka bayani shugabanci dai na al'umma shugabanci ne wannan ko ba shugabanci bane la yajuz bai halatta ba bai halatta ba su fa wadancan mutanen fa wato duk abin da suke fa ba su tunanin Allah ya ce annabi ya ce ba shi bane a gaban su a yanzu haka din suna da malamai malaman addini yan koran su da suke goyon bayan haka din ko a garin akwai malamin da ya fito gidan rediyo wannan hadisin kace kace iri shi kuma hadisin bukhari ne wallahi wallahi ba na manta tun lokacin man jafar yana nan da rai Allah ya masa rama lokacin muna jami'a 2003 bayan taron ya je madina muka shiga kasuwa da shi labirari haka sayan littafai yana ta sayan littafai da suka yi magana akan matsalar shugabancin mace din nan da irin wannan yake gaya mana a lokacin yake cewa wani malami ne ba sai na faɗi sunansa ba ya zo yana tabbatar da mutane yana ta cewa mace za ta yi shugabanci mace za ta yi shugabanci shine yake cewa na tara makamai ne dan ya zo diran masa in ya dawo kwarai kuwa wallahi mu muka har hada masa littafan nan muka shimfida masa su a madina muka sa masa a cikin jakarsa ya dawo da su kuma sai da ya raga da shi ku ne muka sai amin Allah masa afuwa Allah ya fi masa fasalihatu qanitatun dama malaman suna haka suke duk inda aka taba hadisin annabi ba sa zama da wani yayi wata fatawa ya ya zunguna hadisin manzo Allah to baka da zama dole ka je ka nemo makamai da za ka fafata da kai da shi ka masa raga-raga yawwa ko ba komai dai ka isar da sakon Allah sai a bar wa masu saurare su kuma su yi hukunci yawwa da aka babu shugabancin mace addini an hana kamar yadda malamai suka yi bayani insha Allah wata ran mun zo mun samu gabar magana za mu tattauna akan matsalar da littafan da malamai suka rubuta akai da rayukansu da kuma hujjojin waɗanda suka ce za ta yi din sabanin abin da annabi ya faɗa wannan kenan fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib Allah tabaraka ta'ala yake cewa masalihan mata qanitatun masu yi wa mazajen su da'a hafizatun lil ghaibi sannan masu tsare wato farjin su lokacin mijin su baya nan shine hafizatul lil ghaib hafizatul lil furuji fi ghaibatil azwaji suna tsare farjojin su lokacin mijin su baya nan kuma ba ma tsare farji ba hafizatul li sirri azwajihim suna tsare sirrin mazajen su bima hafizallah da abinda Allah madaukakin sarki wato ya tsare tabaraka wa ta'ala suna tsare Allah tabaraka ta'ala cikin yi masa da'a suna tsare Allah tabaraka ta'ala cikin yi masa biyayya suna tsare dokokin Allah akan mazajensu ba sa cin mutuncin mazajensu yayin da mazajen ba sa nan me cin mutunci shine su je su kira wani yayi amfani da su alhalin mijin baya nan to wannan kenan hadisi ya zo daga Abu Huraira hadisi ingantacce riwayar Imam An-Nasa'i kitabun nikah hadisi ne ingantacce tabbatacce ala shartin muslim manzo Allah yana cewa khairun nisa'i imra'atun in nazarta ilaiha sarratka wa in amartaha a'tatka wa in ghibta anha hafizatka fi maliha wa nafsiha sannan sai manzo Allah ya karanta wannan ayar ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd mafi alkhairi daga cikin mata ita ce matar da kana kallonta sai ka ji farin ciki kun gane kana kuna hada ido sai ka ji daɗi a ranka saboda kana ƙaunarta tana maka da'a ba wanda da ka ganta sai ka ji bakin ciki da bacin rai ba sannan kuma ya ce kana ba ta umarni za ta yi ma da'a wance a yi kaza sai ta ce to maza maza sai tashi ta yi ba wanda za ka ce a yi kaza tana zaune tana kallon ka da ko kaza na ce ta to ba za fata je ba sai ka yi sau uku hudu in dan duniya ne ma sai ya aika mata da ashar wallahi malam wani sai ya bi ta ya mata ashar tukunna za ta yi ba irin waɗannan matan ba a'a waɗanda miji yana ba da umarni suna misaltawa ya ku iyayena mata ku ji wannan da kyau alamar mace ta arziki ta kirki shine kana ba ta umarni take bi ba ta jinkiri ba wanda kana zaune da ita yanzu yanzu ka ce mata ya abu kaza sai ce ma in ka ce me yasa ba ta ba ce wallahi ta manta kaga bata ma dauki abin da muhimmanci ba kuma da yawa mata suna yin wannan abu wani zai fita gida ayi kaza fa ina jaddadawa fa lalle a kula da kaza a gyara kaza ba za a ce ba za a yi ba amma in Allah ya so yadda in ya dawo gidan da yadda wannan abun yake haka yake ba za ta gyara ba ba irin waɗannan matan ba ba na alheri bane waɗannan sannan manzo Allah yake cewa idan kai tafiya baka nan to in Allah ya da baka da matsala za ta tsare ka a dukiyarka da kanta kamar ya za ta tsare ka a dukiyarka da kanta ba ta ma almubazzaranci da kudinka ba ba irin matan nan ne masu zaren 500 a cikin 20,000 ba ba wanda in ka zo ka dan ajiye kudi a aljihunka za ta faki ido ka shiga ban daki wanka kafin ka fito ta dan zazzara abin da za ta zara ba ta je ta shiga a dashi da kudinka ba wacce za ta zo tana aunan shinkafa ka tana sayarwa ba ba wacce za ta zo ta ɗauki katan ɗin na taliya ta ɗiba tana kyautarwa tana sayarwa ba da izininka ba duk wani abin da na gaya muku ɗin wallahi mata suna yi kaga baki zamanto wato baki zamanto mai tsare mijinki lokacin baya nan ba wani bawan Allah ya dawo gida wata ran kudin sai ya ga wata yarinya da ɗaurin ɗan kwali dan in gaya muku saboda sirrin ku rinka fahimta in ka ga buri-buri baka gane baka yi bincike ya zo zai shiga gida sai ya ga yarinya ta taho karama yarinya haka irin ar ake da ɗaurin ɗan kwali kamar ya ɗaurin ɗan kwali ɗan kwali fa aka ɗaura wani abu a ciki aka ɗora mata aka to shi ma da yake ba laifi wajen tsegumi sai ce ke zo mana me wannan to yarinya ne sai ta ce shinkafa ce wancan ta aunar mun ta ce in kai kantin wane yace shinkafa ce eh daman tana bani ina kai mata ina sayar mata to yar aike ce za ta ba da bayanin da ba a tambaye ta ba ma shikenan ya juya gida ransa a bace kaza kaza ya je yana ta faɗa yana gobara da sauransu wallahi ita ma kaza kaza kuɗi ne ba ta da shi daman kaza kaza kuma wallahi ba taɓa yi ba yau din ne tsautsayi ne yasa amma dan Allah ta yaƙuri sai ga yarin ya ce ga ya kika ce ce daman ina kaiwa to daman ita ƙarya malam ba ta dawama ka rike wannan ka'ida duk ƙarya ka ji ƙarya ko ƙarya ba ta dawama kuma a kome ko ka yi da yawa ko kai kaɗan duk wanda ya sai yana ƙarya a cikin lamarin to wata ran asirin su ya tono kurin muna neman Allah ya bamu ikon aikata gaskiya kuma ya rufa mana asirin mu kaga ya kama kenan akwai wanda suke diban taliya ka duba mata fa da rashin adalci yau idan awo kake a gidanka kullum sai an yi da kai har makota ko yatta ta zo ko kanwata ta zo ko dangi ta zo a ce wallahi mu dai sai dai hakuri wallahi kullum awo muke yi gaba ɗaya a yage ka tsaf saboda kana awo to ka kawo mata buhun shinkafa ka ajiye kuma ta dinga ɗauka tana sayarwa don Allah nan ba zalunci ba ne? cuta ne cuta ne ha'inci ne mala hatta nama fa nama ka duba nama fa da zaka je ka kawo a gyara a gidanka a bawa yara wallahi akwai matar da sai ta san yadda za ta sarrafa shi ta miƙa wani guri don a bata wani abu basu maganan manja suka nan zirkan Allah ya ji kansu to wani ya danyi wani tsari to amma ya dan tsananta shi tsarin da ya yi baba na gaya muku ne don ku yi ba amma an kaga dama za ka yi ba haramun ba ne yawwa shi yadda ya yi malam idan ya je ya yi cefanansa kayan miya tattasai da tumatir da albasa da komai sai ya zuba shi a babban bokiti sai a je a markaɗo in aka markaɗo dama Allah ya sa yana da katuwar firiza a gidansa kuma ana samun wuta in ba wuta ma akwai inji kuma firiza za ta iya kwana uku tana rike da ruwa uku hudu ma sama da haka ko ba wuta sai je a markaɗo wasu sai zo ya sayo musu leda irin ta ɗaura ƙanƙaran nan sai ce a ƙulla mun a ƙulla mun kayan miyan nan gari Allah kuwa ce kullum a ƙulla yau da gobe kwaya kaza yau da gobe kwaya kaza ya sa ya rubuta ya zana sai bara takarda ya ce to kar a sake tambaya na kudin kayan miya ko na abu sai ranar kaza kaza wassalam sa a firish abin nan shi haka yake yi don Allah ya sa ka da gafiyoyi kaga kai ma sai kai haka in fa kaga dama in kaga dama in kuma kaga za ka iya shahada ka haƙura ka bayar to wanda kuma yake da aminci a gidansa kaga bai da matsala amma wallahi akwai matan da malam ba su da gaskiya malam akwai matar da sabulun wanka zaka je kai kuru ka je sto ka siyo mata sinki sinki dozin dozin dan saboda yanayin rayuwa ka dade ba a tambaye ka ba wallahi tallahi dauka suke suna sayarwa sayarwa suke kaɗan ne suke ajewa ko kuma duk bakuwar da ta yi kurin sai ta dauka ta raba mata ka siyo don taiwanka ta raba wa baki saboda ita yan neman gwaninta ne sai ka ce Allah ne saukar daga sama cewa dole in ka yi bako sai ka ɗauki wani abu ka bashi in kana da shi ka bashi in baka da shi ba kuma ta zo ta azazzale ka musamman in ita ɗaya ne ka shiga uku ta buɗe ma wuta ta ce ya ƙare sai ka ƙaro kaga in su su biyu ne kana da ɗan dama sai ka ce yaya aka yi na wance bai ƙare ba ke na ke ƙare kaga advantage ɗin mata biyu ko to shi kenan dai mata na kwarai su ne masu tsare mijinsu akan dukiya ba sa cutarsa yawa a daina barnatar da kaya a daina barnatar da abinci idan rabin kwano zai isa a gida ki dafa abincin rabin kwano kurum amma ki zo ki dafa abincin kwano guda a zubar ai ta zubar da abinci ka zagaya bolan mutane ki ta ganin shinkafa farasal kamar ka tsuguna ka ɗebe amma bai zai yi ba zubarwa suke ka duba bolo- bola ta mutane ko kwatan mutane shinkafa taliya wane ne musamman in an samu wadata wato ɗabi'ar mace malam in dai ba a monitoring ɗinta ba a mata babu accountability akan al'amuran da ake mata to wallahi suna da almubazzaranci ku yi haƙuri sai dai kaɗan ne daga cikinku mace tana buƙatar a sa ido a kanta a lura ba wai kawai don kana da wadata Allah ya rufa ma asiri kurin kai ta ɗauka kana bayarwa babu bincike ba ko kuma babu babu latsawa ya aka yi abu kaza ya ƙare idan ba ana musa ka ba za ka zo ka tarar da abin da baka tsammani wallahi ina gaya maka kuma wani abin bai ƙare ba kurin sai a ce sai ka ƙaro tunda an samu yanzu madara gwangwani ne na ban bita fa wani ya tsaya a gidansa aka ajiye shi kurin an yi amfani da shi aka bar shi a buɗe kawai kun san ban bita bushewa take sai ta kambare kurin an yi a yara suka amfani da shi sai a jefar da shi kurin a abin a buɗe ya sha iska ya bushe bayan kwana biyu kurin sai a je a karɓo tunda kai babban alaji ne to kaga in baka dan lekawa za a maka ba daidai ba shi yasa yana da kyau ku yi haƙuri fa ina ta ba ku haƙuri ku yi haƙuri lokaci lokaci in ka samu dama dan kicin din nan ka rinka shiga ba aune sai ka dan shiga ba ba zato ba tsammani kurin ka shiga ka duba can ka duba can a lokacin zaka in ana in ana almubazzarantar maka da mai zaka gane kananzir idan ana almubazzarantar da shi zaka gane ka san yadda suke yi ko ba su sayar da kananzir din ba abin da suke shi ne kafin ta wanke tukunya ta dora tukunyar za ta kunna risho din da minti talatin ko minti sha biyar sai ta, ta kunna shi risho yana ta falfala kawai ba a ma wanke tukunya ba kanan zai gaji wani ce tab Kaji, ya tuno ya tuno na kanan zai kenan kanan zai ta konewa ina gaya muku yawanci ana riginawa ne da mata akan wannan janibin in ka ce ka ce ya aka yi kanan zai kare sai ta ce to shanyewa na yi ai ba shanyewa na yi ba to ga yanda suke yi kafin ta ɗora abincin sai ta kunna risho ɗin ya ta ƙonewa ka fahimci wannan idan kuma ta gama girkin ta sauke miyar ko ta sauke tuwon ba za ta kashe rishon ba sai ta bashi a haka sai ta gama kwashewa ta raba wa yara abinci ta tabbatar ta gama komai in an ci sa'a ta kashe akwai wanda risho ya kwana ma a gidansa iya ci wannan ba ɗaya ba biyu ba kawai sai ta bashe ta ya ta konewa saboda ba ta da hasara kawai kananzir za a zo a yi ta zubawa a yi ta zubawa a yi ta zubawa a yi ta zubawa kai kuma aljihun ka yi ta jin jiki to wannan shi ne matsalolinsu ko irin man gyaɗa ɗin nan in an in an wannan in an toya ko kwai ko an toya dankali wanda ya saura din mai kwan a tattare a sashi a kwano a rufe gobe a amfani shi sai a bashi a cikin a cikin frying pan din a bashi mata kun san muna karantar da mata duk su suke mana bayanin wannan sirrin irin abubuwan da suke wani lokacin da ka tattauna da mata ka ce wai me yasa ake samun rikici ne tsakanin maza da mata waye bai da gaskiya to in ka zurma su a haka zaka yi ta jin labarai ashe haka suke yi sai a bar ma a prime part din wani wallahi har kuda za ka gani a ciki shayi za a zo iya daidai gwargwadon yaran gidanka da kai a dama iya wanda ya isa ba za su yi wannan sai a cika tukunya tunda kana da buhun siga sai a zuba wannan siga din shayi ya cika kowa ya ɗiba sauran ruwan shayi yana kan tukunya sai a bashi rana ta yi sai a zubar da shi ya zama useless bai da amfani biredi kana kawo shi wadatacce kowa an gutsuran masa an bashi wanda ya saura din mai kwan su dauka su daure a leda gobe abin nan sai a bashe sha iska shi kuma tsiyar biredi yana can iska sai ya buce to kuma ba zai ciwo ba gobe idan Allah ya jarrabe ka da yaro mai dan rigima mai dan rarrafe mai dan taba taba da waye da sauran sai ta gutsurowa yana yana tsome ya gutsuro ya tsoma ya ajiye ya gutsuro ya tsoma ya ajiye ya gutsuro haka zai ta maka ita ita uwar bata nan ko tana nan tana gani saboda alhaji ne kai mai wadata ne kaga barna da mata suke wa mazansu a gida yana da yawa kurin sai dai Allah dai ya ji kan mazan kuma Allah ba su ladan infaki da ciyarwa to shi yasa wani lokacin ni ban fiye zargin mutum idan yana da bin kwakwaf kwakwaf akan harkar gida ba yaya kaza ya kare to a yi masa lissafi zan sayi kaza daga nan zuwa guri kaza yana da kyau amma mata ba sa son wannan duk wanda yake na ce kai dan mako ne wallahi to matsalar su kuma yanzu in na gaya maka ta sabulu na wanka shi kansa yana da sirrinsa in faɗa To, ka sanya suke wa sabulu idan aka yi wanka da sabulu akwai sabulun da ana yin wanka ya kamata a ɗage shi a ajiye shi a wani guri ya sha iska sai dan bushe ya zauna to sai yadda suke sai su bashi a wurin da aka yi wankan ko a cikin kwandon sai ya rinka jikewa in an yi wanka yana jikewa an zo an yi amfani da ruwa yana jikewa sai ya rinka rozayewa yana rozayewa an yi wanka ɗaya biyu da shi da ka zo washe gari za ka ƙara wanka kana taɓa shi sai ya zama ɗan malele kurin sai ya fashe shi kenan to ashe yana buƙatar mai adana idan omo ne an ɗiba an yi amfani da shi sauran bai kwan ajiye shi sai a bari yara su zo su zuba mai ruwa suna zuba mai ruwa shi kuma kwance yake yi ban ji ba ai musu to shi kenan ai musu afuwa ko to sannan suna tsare miji dangane da da kansu da kansu a nan gurin shi kuma wato illar mata akwai matan da ba su da tarbiyya ta addini waɗanda suke kulla alaka da wasu mazan da ba nasu ba alhalin mazan in ba sa nan wannan su ne hafizatul lil ghaibi wato matan kirki na arziki suna tsare mutuncin kansu mijinsu baya nan ba ta alaka da na wani miji ba nata ba ko buga waya ko ziyara dan yanzu duk yana faruwa in mata ka tare na ka wallahi tallahi sai ta ce ka kai ta unguwa ina za ta je za ta je gidan tsohon saurayinta ne suna yi ab, suna yi shi ya yi dan boko ne da yake ba gida ne sai ce kun yi mutunci da ko kuma sai dauka kai ta ina gaya maka ana yi ne ba wai ɗaya biyu ba biyu ba sai kai ta tunda sun yi mutunci da ai shi yanzu gani yake yi tunda ya riga ya aure ci kenan akwai wanda kuma mijin bai sani ba take yi za ta tafi unguwa sai ta tafi gidan tsohon saurayinta ko kwanan nan akwai fatawar da aka yi wai wani mutum ne wai ana neman alfarma a wajensa shikenan to an rasa yadda za a yi sai aka ce to gaskiya in dai ana son wannan alfarmar a same ta a wajensa to sai dai a yi magana wa tsohuwar budurwarsa za ta buga masa waya kuma zai yi ka san abin mamaki tsohuwar budurwar ta safa tana gidan wani ta yi aure yarinyarsa ce da yake mayatar masifar santa bai aure ta ba wani ya fi shi ƙarfi ya aure ta to wai har a yanzu din wai yana ganin darajarta da kimarta sukan ɗan yi waya su gaisa gaisuwar mutunci tana gidan wani ba to wai shine aka zo neman alfarma wai sai aka yi wa ita waccar fayarinyar tana gidan wani ba da Allah ki yi wa alhaji wani magana ce me kuke nema kaza kaza ne sai ta buga masa waya kuma ta yi masa bayani kuma da rawar jiki ya karba ya aikata wannan abu to shine mata su kuma abin suka ji bai musu daɗi ba dan me za a ce ma a ce wai wani wata mata ma a gefe ita ce ma za a nemi alfarmata ita ta gidan ba a nemi alfarmata ba shine suke fatawa ya za a yi ka duba mazajen mu fa ka duba mutane dan girman Allah yanzu anan kaga barna guda biyu barna a bangaren namijin kuma barna a gurin ita yarinyar to shi yasa kullun in ta kuskure ka je ka ɗauko yarinyar da ba ta da tarbiyya wallahi kana zama ne da rabi da rabi kurum kana zaune da yarinya tana alaka da wani shi sa ba laifi ba ne da ka ga biribiri abinda baka gane ba a gidanka ka rikice ka ɓata rai ka ce san baka yadda ba yaya kake ganin abu kaza ne yana faruwa ne tunda har waya yanzu ana yi har waya waya matar matar wani subhanallah wani a waje i buga mata waya sai hira ya more kuma tana abin da wani ka yi haƙuri wallahi lamari ne na iyaye ba yanda zan yi amma Allah ya sani kana raina shi ma ce sai mu yi haƙuri Allah ya sani ni ma kina raina subhanallah a'udhu billah kuma tana karkashin wani kaga wannan akwai ha'inci da ya wuce wannan to wannan ma da sauki akwai waɗanda ma tsiya ma suke zuwa su yi zina ma suke ma da wasu mazajen kuma suna da aure yau din nan ka fita cikin gari za gani akwai matan da suke zuwa wallahi suna good evening din nan matan aure ne da goyon ta madan bala'i saboda shi kuma wani maye ya fi son mai goyo saboda bala'i shedan zayyana lahum shaytanu a'malahum za su tsaya su ci kwalliya kuma a ɗauke su ana yi shi yasa dole ne mutum ya sa tsaro akan iyalinsa kuma dole ne duk gidan da zaka je ka nemi aure ka nemi aure a gidan arziki ka nemi aure a gidan mutunci ka nemi aure a gidan tarbiyya idan kyau ya ɗauke ka ko wani yanayi ya ɗauke ka wallahi baka bi tarbiyya ba za ka samu matsala ba auren kake gadara ba za ka zo kai auren idan ka zo kai auren kuma za ka zo kana musharaka da kai da wani akan yarinyar inda an yaya ba ɗaya ba biyu ba kana aure da matar wani ya zo ya ɗauke ta ya tafi da ita a nan garin ba za mu iya irgawa ba fatawoyi da aka kawo mace yarinya amarya fa an zo ɗaukan amarya kurum a turo wasu su zo su zo su ɗauki yarinyar amaryar a kai ta gidan tsohon saurayinta ya yi lalata da ita a ranar da za a kai ta gidan mijinta na asali sannan a dawo da ita an yi ba ɗaya ba ba biyu ba an zo kawai damun suka haɗa baki ita da kanta ta ce kurin ka turo a zo a ɗauke ni in an zo ribabin ɗaukan amarya daman maganin ku yaushe ma za ka zo ka yi aure wai ka tura wani motoci wai a ɗauko ma amarya wacce amarya ka je da kayar ka je ka dauko ta billahi lazim ko da ta to a gaskiya ne ko kuwa ni wallahi ina mamakin mutane wai wai kunya kunya kunya to shikenan shikenan ka je kunya kunya me me laifi a ciki kunya baka ji kunyar a tattaro ta a kama ita gidanku ba gidanka ba baka da me baka da kunya baka da yadda eh a faɗa din wallahi su faɗa haka fa aka yi fa aka zo kurin yarinya nan shedaniya malam ta tura aka je aka ɗauko shi wantan wanda suke lalatan da ita tunda shi ta fi so wannan Allah ya kaddara ta auri wannan kawai ya zo da mota mai tsada ta ce in kun zo ku tsaya daidai kaza kawai da an zo a ce ga motar amarya ga motar amarya tunda su yan ɗaukan amaryar sauran yara yan mata ai ba za su gane ga lalle ga motar da wannan ango ya turo ba kudin suka zo suka dauke tafi aka ce sauran motoci su biyu to mota ce sabuwa mai kyau mai gudu kafin su abin nan ya sha kwana suka kewaya suka tafi inda za su tafi suka je suka yi barna da ita sun gama saita ko na minti biyu uku hudu biyar ne dai an cici mijin aka dawo da ita an zo an dawo zuwa kawo amarya kawayen amarya sun zo ana ta jiran motar amarya ta bace ba a ganta ba ta yi batan kai ya aka ya aka sai can ga motar amurka ka duba renin wayo fa irin da mutanen garin nan kuma a motar kuma suka kawo ta ga amarya ta zo ga amarya ta ya aka yi wallahi faci muka yi ka jefa kai dan Allah wai sun dan yi fanco ne suka dan kewaya guri aka dan musu faci shi yasa suke jinkiri shikenan an cuci miji to ba ɗaya ba biyu ba an yi da haka ni shawara ta ga duk wani matashin da in kai aure in ka ga da dama ba laifi bane mata su kai maka ba laifi bane tunda da na Aisha ma kai ta aka yi raka ta aka yi amma akwai aminci a lokacin yanzu kuma babu aminci in za su iya takawa da kafa mata su kai ma an kusa ne su kai in ba ka ka zo ka da motar ka in kana da ita in ba ka da ita ka dauko tasi in ka dauko tasi tasi din shi ma dan tasin ka zauna a gaba kana gaba a jefa maka amaryarka a baya duk tsohuwar da za ta raka ta bismillah su haɗu kana nan kana muzurai a gaba inda za a je kuna tare wallahi kuwa to malam bai fa maka mutunci ba ya fi maka a kan za a tara maka abun bakin ciki da bacin rai mu yi kokari mu kiyaye kawo kanmu mu kiyaye iyalanmu to shine Allah ce wallahi ta kafuna nushuzahunna matan da kuke jin tsoron kangarewa su kalmar annushuz ana nufin wato wato kangarewa fandarewa isyana hunna kenan asalin annushuz a larabci yana nufin attakabbur ne da al'irtifa nuna girman kai da nuna dagawa da nuna isa shi sa ake ce da wurin da yake madaukaki sai a ce nashas al-mawdi'un nashis wato wurin da yake murtafi' madaukaki to waɗanda kuke jin tsoron kangara suna nuna muku tsiya da faɗin rai fa yanzu hunna kai musu wazi kaji daya mace kangararriyar mace mai taurin kai abinda Allah ya ce kai mata shine kai mata wa'azi alwa'azu bil qawli da baka idan ba su yi ba wahjuruhunna to a a a kaurace musu a kaurace to menene kauracewa din ƙauracewa shine kada ka yi mata magana kawai ka ikula ta la yukallimuha wa la yuhaddithuha ba za ka yi magana da ita kuma ka daina hira da ita ai na maza suna yin hira da matansu to ka daina yin hiran da ka je kurum ka sa fuskar shanu ka bata rai ko me ma ka cije kawai ka dake ka shiga wani abu ko ka kira yaran ka kuita wasa da su kurum ka yi banza da ita in wani abu ne ma sai ka tura yaran ka ce ke dauko min kaza in ta tashi da ta ce ke wa saki ba ba ke na sa ba dauko min kaza in ta yi abinci sai ka bari ta gama shirya ta kawo daman da dan kullinka a leda sai ka ce alhamdulillah ba zan ci ba ya ishe ni sai ka ciro kullinka ka kira yaranka ku kewaye ka ce bismillah ku zo ku ci yara ita kuma in ka ga dama ka mata bismillah ko kuma ka ce mata in za ki ci bismillah in ba za ki ci ba kuma ba matsala a to ai kai ma gasa ka ta yi ko ba ka bane yawwa tunda ta gasa ka ya kamata ita ma a gasa ta ka ganan ba zagi ba cin mutunci kuma ciyarwa ba ka ciyar da ita ba kuma ka mata bismillah in ta ga za ta iya ci bismillah in Allah ya hada ka da mai wayo kuma da ka za ta daure ta ci din yawwa to wannan shine wajuruhunna ku kaurace musu sannan kuma annabi yace wala tajur illa fil bait karka kauracewa sai a gida kamar ya a gida karka ce ka tafi ukari ko ka tafi inugu ka yi zuciya kai kama bar mace gidan in gidanka ne dole ka dawo yawa don wani yayi wannan kuskuren ta ce je ka inda zaka je zaka dawo to daman kuskure kai ma kai ka san kaurace wanda ake kana gidanka kuma kana ɗakin ka in kun raba ɗaki ne to Allah ya taimake ka in kuma ɗaki ɗaya ne ɗakin da kake kwana to sai dai ka ɗebi haƙuri kuma to malamai suka ce nan kuma a kwanta a shimfiɗa ɗaya amma ka kalli gabar ta kalli yamma tana taɓa ka ce ke karki sake taɓa ni za ki gabacin rai kul ka hana ta to wannan duk kauracewa ce wai wannan din ana yi ne ba wai dan a ci mutuncinsu ba dan a gyara su ka gane ko dan a musu gyara a gyara su ita mace so ake ta gyaru ku yi haƙuri iyaye mata kuma an Allah su da wani karin za mu yi bayanin naku ɓangaren yawa kada a ce an abin nan to wannan shine wahajuruhunna fil madaji'i ku kaurace musu wato a shimfiɗa yi walliha zaharahu fil firashi wala yukallimuha ka juya mata baya a shimfiɗa kuma karka mata magana wasu malaman suka ce a ya tazilu anha ila firashin akhar kwata kwata ma in shimfiɗa ku ga daɗe ne tukurin ka rabu da ita ka koma wata shimfiɗar idan ka je sai kai kwanan sahabbai da kan gada ne sai ka sauka kasa filo fa in ka ka dauki filanta ma ka faranta mata ne sai ka tukuikui babban rigar ka kai filo da ita ka nemo yan sallayar ka ka kwanta a ƙasa sai kai haƙuri da ciwon baya kuma da shi ba muna cikin ƙauracewa in kuma kana da hali ko da ɗan dama-dama ka nemi shimfiɗa wani abin da ya yi ka san me ya yi sai tafi ɗakin yara mai gida lafiya ce kware kuwa lafiya kalau ɗakin yaransa ƙanana shekara bakwai takwas tara goma ga ɓangaren su ya je kai ku ɗan matsa mu ya je shiga ya kwanta to wannan yana da haɗari gaskiya yawa akwai haɗari wanda ka ɗan samu dai wani wuri ko ka yi haƙuri ba akwai tiri sita ba a falo ka baza akan tirisita kujerar nan kai baccinka Allah kiyaye ka da faduwa kuma wadribuhunna ku musu wazi ku kaurace musu ta yi taurin kai ka yi wa'azi taƙi ka kaurace taƙi wadribuhunna ta ku ba su kashi ku da kansu shine wadribuhunna ma'ana idan ba su yi waɗancan wannan abin da aka faɗa ba to ku daka su amma darban ghaira mubarrahin ba duka mai jin rauni ba yawwa ba duka mai fasa jiki ba ba duka mai kumbura fuska ba yawwa shine abin da manzon Allah ya faɗa wasu imam ata ya ce darban bisiwak ata ya ce ka samu aswaki ka taran faɗa mata aswaki ka ta kwala mata to yanzu kan matan yanzu ka mata wannan macewa za ta yi watakila wani noti ne kwanci a kanka yawwa kuma idan mutum zai yi dukan kai ya doki fuska don haka manzo Allah ce haqqul mar'ati an tut'imaha idza ta'imt hakkin matarka ka ciyar da ita ka ci wa taksuwaha idza tasait kuma ka bata sutura in kayi sutura wala tadribil wajha kada ka doki fuskarta banda kuma zage-zage da batawa mutumiyar banza tsinanniya la'ananniya iyayenki kaza kaza wani ma ya kira sunan baban ta zaga wannan karkai wala tuqabbi yace kuma wala tajur illa fil bait dan zaka gaurace kar gaurace mata sai a gida hadisin Abu Dawud ina fata ana fahimta yawwa um, wasu malaman suka ce idan har aka yi wannan bugun bata gyaru ba to ka auro mata wata kawai an gane sai ka nemi wata shine babban maganin su kishiya ta gagara ta fanɗari to ka nemo mata wata abokiyar zama da za ta dan taimaka mata wataƙila ayyuka ne sun mata yawa yawa to ka san mace ita wuka ce wata ke wasa wata yawa kana kawo mata wata za ga ta yi siti a'a in da ba ta rako ka har kofar gida za ta rako ka kuma kana cewa a daina ka za ce to to to da ka ce a bari za ta bari amma in ita ɗaya ne kuma abin da ya sai a hankali ko fa in afanakum fala tabghu alaihin sabila idan sun muku da'a to shikenan kuma kar ku zo ku ci gaba da ainihin cutar da su ai la tajnu alaihin dhunub kada ku dauko wani abu ku dora musu na laifi kuma kar ku ci gaba da dukansu laisa lakum darbuhunna wala hajruhunna kada ku dake su kar ku kaurace musu yana cikin fandarewar mace ga mijinta manzo Allah faɗa hadisi Imam al-Bukhari idza da'a ar-rajulu imra'atahu yayin da mutum ya kirayi matarsa ila firashihi zuwa ga shimfidarsa fa abata alai tace ba za ta zo ba ta ki la'anatal mala'ika hatta tusbiha mala'iku za su yi ta tsine mata albarka har sai ta wayi gari mala'iku za su yi ta tsine mata albarka har sai ta wayi gari ashe fandarewar da zaki wa mijinki na kin yadda da shi wannan shi ma fandara ce kuma Allah ya haramta akwai matan da suke kafawa mazajen su sharadi ba za a alakan aure da su ba a sati sai saukata kuma ma in sun rena ma wayo da yawa masu shimfiɗa maka rana sai ranar kaza kaza in ta rena ka da yawa to duka wannan yahudanci ne kuma rashin kirki ne kaga dama ka ce ma rashin mutunci ne duka mace ba ta da yancin da miji zai neme ta zuwa annabi ya ce ko kina tuka tuwo ne ko miya kika dora mijin ki ce bismillah yana da bukata to ki sauke tukunyar ki zo haka annabi ya faɗa ƙarara ko tukunya kike tuka tuwo ba kike tuka kar ki ce sai kin ƙarasa ki dakatar ki ji saboda me shi din an killace shi a kanki an ce ke ce kaɗai halaliyarsa kada ya je alaka da wata a waje in ba ke ba to ya zo ya neme ki kuma kin ike yadda to yaya kike jin in ya fita waje ya je wata fitsarar kuma kamar yadda kike da haƙƙi a kansa kuma shi ma yana da haƙƙi a kanki wajibi ne mata su yi wa mazajen su biyayya a wannan babin kada su ƙaurace musu akwai waɗanda kuma suke sanya wa mazajen su sharadi sai sun kawo musu wani abu ba za su yi alaka da suna aure ba sai sun ba su wani abu ka'ida ne kullum sai ka kawo wani abu wani abu ake sayowa abin da take so wata ta sa ka kawo wani lemo wata ta sa ka kawo kaji wata ka sai ka sayo tsire in ka san ta ce ma in da tsiren ka ka zo bismillah babu tsire ba magana wallahi duk mata suna in gaya muku gaskiya galiban in gaya muku sana wallahi wani abun aka karanta ma abin da mata suke mazan su abin da ya baka mamaki mace in ta in ta rena mijinta sai ta kaurace masa wata da watanni mun yadda maza suna kauracewa mata mun sha faɗa amma akwai matan da suke kauracewa mazajen su wata da watanni yayi yayi yayi bai sai alaka da ita ba dan ni dinnan da kaina akwai mutumin da yazo ya same ya ce ya aure matarsa yau dinnan sun kai shekara ɗaya da rabi amma ya ce wallahi alakar aure ta gagar haduwa tsakanin su yayi yayi yayi abun ya gagar ya ce wallahi abun ma dan rashin kirki ya ce kuma wallahi suna kaunar juna suka yi wannan auren amma daga baya abubuwa suka canja ya ce ruwan wanka uwarsa take dafa masa da safe sai baccin masifa kamar katsa ya ce zai tafi aiki malamin makaranta ne ya ce sai dai je ɗakin tsohuwarsa ta je ta ba shi dumame ya ci ita wacce tana can tana kwance a kan gado ka ce doya ba za ta tashi ba ba a tashinta to wannan mai amfaninta babu to shi yasa duk wannan ba a makarantar boko fa ake koya musu waɗannan ladabban ba kar ka dudu wajen yarinyar ka yar boko ne ta yi abin nan ta yi primary ta yi secondary ta yi nursery ta yi diploma ko ta yi digiri ta yi kaza kana ganin ta wai she is wane well civilized ko she is kaza za ta maka hauka kaya guda amma ba ta da hankali na'am dan a jami'a ba a koya musu wannan ladabi wa miji ko akwai wani subject da ake koya musu ladabi wa miji ba a koya musu wannan ba a ce su hadari ne in ba ku yi wa mijinku kaza ba a jami'a ba a koya musu a makaranta addini ne to ka je ka auro wacce ba ta zuwa makaranta ko kuma kana neman ta da aure ka san ba ta zuwa makaranta baka taba cewa da ita me yasa ba ta zuwa makaranta ba baka taba sayan kasa din wazi ka kai mata ba tana ma jin tsoro dan kar ta ce ustaz ne kai a gyara wallahi a gyara inna allaha kana aliyan kabira lalle Allah ya kasance madaukaki ne kuma mai girma tabaraka wa ta'ala muta'aliyan fi an yukallifa al-ibada ma la yatayqunahu Allah ya fi karfin ya dora wa bayi abinda ba za su iya ainihin aikatawa ba kenan wannan aya tana nuna cewa miji yana da aiki a gaban sa ta wa'azi sannan kuma ga kauracewa an wa'azin ya gagara ga kuma bugu amma bugun nan fa mun faɗa abinda manzon Allah ya faɗa dukan ba mai cutarwa ba kun ga dalilin kissar saukan ayar ko wani ne ya mari matarsa ta masa abin nan aka ce a je a rama to shine aka saukar da wannan aya to akwai hadisin da ya zo ingantacce lokacin da aka saukar da wannan aya sabai kowa ya je gida da matarsa ta yi abu sai kuf ya make ta suka yi ta dukan mata sai mata suka yi kungiya suka yi taro suka zo suka samu na Aisha suka ce da Allah mun haɗa ki da Allah muna roƙonki idan manzon Allah ya zo ki gaya masa cewa dukan nan yayi yawa mazan mu suna ta dukan mu kullun duka duka yayi yawa oba da na Aisha kuma ka san dole ta bi yancin mata manzo Allah yana zuwa ta karanta masa to fa sahabbanka suna nan suna duka to shine manzo Allah ya tara su yake cewa waɗanda suke dukan matansu laisa ulaika bi khiyarikum waɗanda suke dukan matansu ba su ne zababbu a cikin ku ba ba su ne masu daraja da kima ba masu dukan mata ba su ne zababbu a gurin ubangiji ba manzo Allah ya gaya musu wannan to daga nan sai aka rage ainihin wato bugun mata da dukansu da haka a kiyaye kada da abu ya je ya kai a mutum ya bugi matarsa kuma ga wa'azi nan alhamdulillah ma yanzu ana dan yin wa'azin daidai gwargwado kuma suna dauka in ba bata dauki wa'azin ka ba ka nemo mata kaset sai ka bata kurin titai kun fahimci wannan to sai aya ta karshe sai Allah ya ce mai malam wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma haka إن الله كان عليما خبيرا wa in khiftum shiqaqa bainihima Allah ya ce idan kun samu yaqini na samun sabani tsakanin su kalmar khiftum anan ana nufin al-yaqin ne al-khawf bi ma'na al-yaqin idan azzannu ne kuma azzannu wato a a a yana nufin in zanantum shiqaqa bainahuma bainihima in kun zaci cewa akwai sabani a tsakanin su to amma ba zato ake nufi ba in kun samu yaƙini akwai rashin jituwa shine shiqaq rashin jituwa tsakanin ma'aurata guda biyu fa ba'asu hakaman min ahliha min ahlihi wa hakaman min ahliha to ku samu wani hakim abin da ake nufi da hakim kamar wani alkali mai hukunci daga bangaren shi miji wa hakaman min ahliha wani kuma mai hukunci ta bangaren ita mata bangaren miji ɗaya bangaren mace ma guda ɗaya to sai a zo a yi kokarin sulhu kenan tunda babu jituwa kenan sun kasa daidaituwa a tsakaninsu to a nemo wani wakili ta bangaren ita mace wani wakili ta bangaren miji sai a yi sulhu wa in yurida islahan idan sun yi nufin wato samun jituwa da sulhu a nan wasu malaman suka ce in yurida islahan yurida din wannan alifu tasniya din yana koma kan waye ne idan mazajen ake nufi ko kuwa ana nufin matar da mijin ake nufi ko ko dai hakamai ni din in yurida islahan idan sun yi niyyar sulhu ne yuwaffiqillahu bainahuma Allah zai hada tsakaninsu to waye ake nufi wasu suka ce mata da mijin ake nufi in sun yi niyyar su haɗu kowa a zuciyarsa yana nufin a samu sulhu da gaske to Allah zai haɗa tsakaninsu wasu kuma suka ce a'a idan su ɗin alƙalan wakilan wakilin ɓangaren miji da wakilin ɓangaren mata in tsakaninsu da Allah sun zo ne don su yi sulhu ba wai don su raba auren ba kar dangin mata ya zo da haushi da bacin rai kudin ni in mun je sai na raba auren nan ko kuma shi ma namijin ya ce ni ma yau in mun je rashin mutuncin da matan nan take kurin a kashe auren idan ba su zo da wannan niyyar ba a'a shi wakilin matar ya zo inda yau a gyara a gyara shi ma wakilin mijin ya zo inda yau a gyara a gyara yau fiqillahu bainahuma Allah zai hada tsakanin su kuma a gyara din insha Allah inna Allah kana aliman khabira lalle Allah ya kasance masani ne kuma mai ba da labari ne dangane da abubuwan da kuke aikatawa wato anan ana nufin idan aka samu rikici tsakanin miji da mata kenan zai iya yiwa a samu rikici da rashin jituwa tsakanin mace da miji to baki ma da harshe ai ana sabawa haƙorinka wani lokacin ya ciji harshenka harshenka wani lokacin ya harɗe shiga tsakanin haƙori a cije shi to ballantana mace da miji yau da gobe sai Allah ko da ka iya samun rashin jituwa da ɓacin rai wani lokacin a yi sama a yi ƙasa idan masu tsari ne sai su yi sama da ƙasa a cikin ɗakin su su sulhunta kansu kawai waɗannan mazajen da suka fi kowa wayo da dabara kenan mace da mijin da suka fi kowa wayo dabara da dabara su ne idan abu ya faru a tsakanin su suke sulhuntawa ba sa kaiwa gida ita ba ta kai ƙarar mijinta ki kokari ya ke baiwa Allah duk abin da mijinki yake ko toya ki yake yi ku sulhunta a ɗakin ki ba ki gaya wa wanki ba ba ki gaya wa kanwar ki ba ba ki gaya wa mahaifiyar ki ba ba ki gaya wa ya dukkan ki ba saboda kina faɗa wa ɗaya daga cikin waɗannan kin zubar da mutuncin mijinki a idan ƴan uwanki ko gaisuwa ya zo yi za su ce kada Allah rabar shi wannan mutunci to kin ga da ai wannan to kar ma a fara shi yafi kai ma kuma kar ka je ka kai karan matanka gurin mahaifiyarka kullum idan ka je sai ka rinka zagin matarka a gurin mahaifiyarka ko kullum idan ka je kana zagin matarka a gurin yarka ko gurin kanwarka wallahi ba za su ganta da kima ba kuma wata rana za su yi kutun kutun sai sun ziga ka kasa keta kuma koda kana santa saboda kai ka fara zuwa ka bata ta da haka dabarar da ake yi cijewa ake yi hakuri kar ka bari ku bari sirrin ku ya fita daga gida kada ka bari duk abin da za a yi ku kokari ku sulhunta a tsakaninku a gida tsakanin kai da ita sai dai in abu ya gagara abu ya ci tura to shi kenan sai a tsallaka gurin waliyai kuma sai a tsallaka gurin waliyai to wannan kenan da haka wannan yana nuna mana idan an samu rikici tsakanin ma'aurata to a yi kokari a samar da wato wato sulhu a tsakaninsu yawa a samar da sulhu a tsakaninsu to idan an yi haka din Allah kuma zai zai daidaita tsakaninsu dan Allah ya fi son a yi sulhu wa sulhu khair yin sulhu din shi yafi alkhairi akan a ce an rabu to abinda muka faɗa daidai Allah muke roƙo ya ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe ubangiji muke roƙo ya mana afwa da rangwame subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd a gurguje wannan baiwa Allah take cewa da Allah wai mace ce ko da yaushe tana ganin wani ruwa a kamar mani haka yana fitowa a gabanta me matsayinsa na farko dai shawara a je a nemi likita a gaya masa ya yi bayani menene wannan galiba abin da ke faruwa infection ne ake samu infection in an samu infection sai a ta zubar da wani ruwa makamancin wannan da sauransu to in dai ba ciki bane da ke in ciki ne akwai abin da yake zubowa mata masu ciki kamar sun kusa su haihu wannan kawai abin da zaki in ya zo miki tsarki zaki ala ayi hal dai ba wanka zaki ba tunda ba zai zama mani ba mani baya fita sai daga karfar sha'awa da haka idan ya fito sai ki alwala idan kuma koyaushe alal istimrar yake zuwa to ba zai karya alwala ba kuma ba zai ɓaci sallah ba sai dai duk lokacin da zaki sallah sai kin wanke shi amma shawara shine a je a binciki likita ya ba da labari akan wannan abun menene daga ina ruwan yake zuwa ba mamaki wani kurji ne a cikin cikinki yake zubar da wannan ruwan ba mamaki wani rauni ne ba mamaki wani ciwo ne da haka ku daina zama da larura irin wannan a tattare da ku ba tare da kun je gurin likita ba kuskure ne wannan ba daidai ba ne idan kuma ke ba ke kaɗai ba ne wani lokacin irin waɗannan abubuwa musamman in matar aure ce in ba ke kaɗai ba ne kamar kuna da yawa a gurin mazajen ku to yakan iya tasiri a idan wani ƙwayoyin cuta ne to mijinki in yayi alaka da ke kuma ya je sa wa wata ma da haka yana da kyau ku gaggawa da kun ga irin wannan infection din ya faru sai ku maza ku nemi magani shi sa kullun musamman mata da suke da zaune a gidan mazaje ba su su kaɗai ba to ku daina wasa a toilet ɗinku kuna da magunguna da da suke magance kwayoyin cututtuka ko tsarki za a yi ana amfani da su da irin detol din nan da su aizal ana zazzabawa wajen fitsari da sauransu da kuma wasu sabulai masu karfi da ake amfani da su saboda magance infection kada a cutar da kai a cutar da wani ko kuraje ne suka fito haka musamman ma'aurata guda biyu in dai ɗaya ya kamu da wannan kurajen to za ga ɗaya ya kamu to da zarar mutum ya ga ya kamu da shi kai ya cutar da uwansa ya maza amfani da irin sabulai haka masu wannan waɗanda suke ɗauke da ƙwayoyin wato magunguna na kashe ƙwayoyin cututtuka zai taimaka da Allah malam ya matsayin haraji ne yake a musulunci akwai haraji eh a musulunci akwai haraji to amma shi tambayar da yake yi kamar yanzu mutum ya zo ya buɗe shago gwamnati bata taimaka masa ba ta komai ba kuma ta zo tana karban haraji ya bayar ko kare bayar eh zai bayar mana tunda tsarin hukuma haka ya tafi kuma sai dai ya kamata a tafiyar da shi akan tsari na musulunci asalin haraji ana karban sa ne ga waɗanda suke ba musulmi ba kafirai ake zuwa suna bayarwa kuɗin kamar jizya da kuɗaɗen zaman gari ana ana ana ana karba a wajensu to a yanzu tunda gwamnati tsarin gwamnati ya zo ana bayarwa ana ba da kudin nefa ana ba da kudin kaza ana ba da kudin fili in an sayar ana ba da kudin wane ne to sai a bayar ba laifi ba ne don ka dauka ka bayar jeje gwargwado a bayar ba ba ba sai mutum ya zo ya fito na fito yana ta fada da masu wannan ba in baka ba da wannan ma za ka ba da kudin tasha ai in baka ba da wannan ma za ka ba da kudin kaza idan ma gwamnati ba ta ma wani abu anan ba watakila ai shi kansa filin ai sai da ta ba da dama aka yi ko akwai ruwa ko akwai wuta ko kuma dai akwai dai tsaro ma watakila ai baka biyan kudin tsaro yan sanda da ake turowa da sojoji ko kula da lafiyar wurin ko in gobara ta faru gwamnati za ta turo jami'an kashe gobara ta yi kaga duk ba biya kake ba alayi halli a nan dai mabda'iyan kawai mutum in an zo ya biya kawai kare ce ba zai biya ba tunda ana biya har zuwa lokacin da za a samu gwamnatin musulunci kuma ya tsari na musulunci din shi ga wannan cewa yake ya halatta mutum ya rinka karanta izawaka a kamar kafa arba'in da ɗaya bayan sallar la'asar kullum ya yi tawassuli da ita akan wata bukata da yake nema Allah ya biya masa to me yasa zai ware izawaka ita kaɗai ne ayar Allah ko ba ita kaɗai bane ba ita kaɗai bane ko to me dalilin da kayan specifying kace sai izawaka me yasa kace sai yasin me yasa kace sai kaza kun fahimci wannan da haka wannan keɓancewan tunda ba annabi ne ya keɓance ba ko me yasa kace sai 41 me yasa ba za sau ɗaya ba ko me yasa ba a ce 40 ba me yasa ba a ce 30 ba dole sai 41 daga ina kullum idan an ce ku yi wani abu makamanci wannan ku rinka bincikawa daga ina ya zo duk irin wannan surkullin ba daga ofishin manzan Allah ba ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da haka bai halatta ba ka je karanta abin da hadisi ya ce qur'ani gaba ɗaya ana tawassuli da shi in kula uzu bi rabbil falaq da nasu ka iya je kai ta karantawa insha Allah ta'ala Allah zai amsa ma kuma ko ina zaka iya buɗe a cikin qur'ani ba sai ka abin nan ko ina kawai yanzu nan ina buɗewa haka na buɗe suratul hud aya ta 109 kurum sai in karanta ta in na gama in rufe in ce ya Allah dan albarkacin wannan karatun da nayi ka biya min bukata in na ga dama wata ran ina budewa haka yanzu kaga na budo suratul ankabut aya ta 64 sai in karanta ko ina qur'ani ko ina ne ana yin tawassuli da shi banda keɓancewa wani bangare a bar wani bangare idan kai wannan sai kai tawassuli da qur'ani gaba daya ko wani bangare da karanta ba tare da ka keɓance da wani adadi ƙayyadadde ba sai kai addu'a Allah zai amsa maka amma wannan gargajiya ne irin abin da 'yan gargajiya da 'yan bid'a ne suke yi idan waka kafa kaza wani ma ya ce ma kafa saba'in da kaza kul wallahu guda dubu uku da dari uku da sha uku ka ji fa kai dubu uku dari uku sha uku ba daidai ba ne wannan wannan kuma kafinta ne ya ce da Allah malam mu kafintoci sau da yawa muna yi wa mutane aiki idan mun gama aikin sai kusa ko wani abu haka daga cikin kayan aikin su ragu to mu kuma sai mu ɗauki abin da ya ragu mu tafi da shi musamman kusa sai mu yi wa mu yi aiki da ita mu yi wa wani aiki da ita ya ba mu kuɗi to malam me magana akan haka ya dace ko bai dace ba dama al'ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihin nas bai halatta ba ka ɗauki ko kusa kwaya ɗaya duk wanda ka je ka masa aiki a gidansa kusa ɗaya ta saura to ka fito da shi ka taho da shi bai halatta ba sai ka masa bayani ka ce alaji na maka aiki ga kusa kwaya ɗaya in ba ka ko kuɗi ka bani sai alaji ya ce ɗauki to ka ci halal kusa ne katako ne sauran kwano ne da sauransu fenti kake yi an je an siyo robobin fenti mutum ya biya kuɗi ya biya kuɗin fenti kuma ku kwashe robobi ku je ku sayar wa ya baka wa ya baka dole sai ya baka in bai baka ba ka ci haram da aka ku rinka neman izini kuma wani abun ma mai sauki ne mai gurin in ka tambaye shi zai baka ba abin da zai shi sauran kwanan na alaji da Allah taimaka mana zamu dan nemi abinci da shi a dauki mana ba komai ka ci halal alhaji da Allah kusa kilo kaza ta saura mu dan dauka ne ko ya ne ne a dauki alhaji mu ma fenti robobin nan da Allah muna neman taimaka mana mu dan samu wani abu shikenan amma an zo an buga ciniki da kai ka ce zaka masa bugun kwano na a gidansa a dubu talatin da biyar yayi yayi ka rage masa dubu uku ka ce gaskiya iya abin da zaka iya kenan kuma an gama kayan aikin sa ya saura kuma ka dada nadewa kuma ka tafi da shi Saba ustaz ai bai yi ba na'am ko takardar siminti ce ko takardar siminti ne dole sai an tambaye shi in ya ga dama ya bayar takardar siminti ba kudi bace ba kudi ce ko ba kama ne to sai an tambaye shi in ya bayar shi kenan allahumma illa abinda al'ada ta gudana a kai cewa kama akwai aikin da ya gudana daman in kai ma daman na mai aiki ne idan al'ada ta gudana akan wannan to shi kenan ka ci halal kamar mene ne menene al'ada ta riga ta gudana in mai aiki yayi kawai shi yake tafiya da shi ban ji ba sulfe ko a nan garin ba yawwa a nan garin kamar sulfe wai a nan garin nan kano saboda a kasar muna yi kaga wani garin watakila ba haka bane dan ni akwai garin da na sani in ka je dusa ka ba ka kaya ka za a yi eh ban ji ba eh bari mu gama da surfan yanzu misalin wai surfe kamar yanzu anan garin in ka je ka kai surfe kana karbo dusa to kaga yanzu mai inji dan ya ci dusa ya ci me ya ci ala saboda al-ta'aruf alai wannan abu ne sananne mata ummu bihil balwa to fida fa kai ustaz sarkin fida me ake dauka fida ban ji ba idan mace ce kamar ya dabbar da kafe dai ok wannan yaron yana cewa idan fida ne an sani a al'ada cewa in mace ce dabbar mahaifa suke suna ɗauke mahaifa haka ne to yaya dai na ji kun yi shiru ko dai ba ku da labari a karku masa inkari idan idan idan abu ne sananne al'ada suna ɗauka kaga dan ya ɗauka kenan bai ci bai ci haramun ba bai ci haramun ba to wannan kenan yaya na farko wannan duk bukatu ne haka yan uwa suke ta yi suna neman a taimaka musu da da da addu'a da kuma yan nasihu da eh, yan uwa suke wannan ya ce da Allah yana yin nasiha wa yan uwa musamman masu saka wanduna yana wuce idan sawu ana tafiya ne akan sunna to mu daina barin sunnan nan tana kubuce mana kar a manta Allah ya saka maka da alkhairi mun gode kwarai Allah ya bada lada wa'azi ne da nasiha ya mana da haka sai mu dan gyara wandunan mu a rinka dan dagewa dan annabi ya hana ka bar wandan kai wuce idan sawu wannan kuma ya ce yana bukatar ku taimaka masa da addu'a saboda wane ne a barawo ya shiga ya balle musu shago ya ɗebe musu kuɗi a kuma kuɗin ma har akwai kuɗin majalisinsu to ubangiji Allah ya mayar muku da alkhairi kuma Allah bayyana wannan barawo sannan sai ku rinka kiyayewa kuma in za ku tafi masallaci ku daina barin kuɗi a shagunan ku tunda an gane ku shi kuma wannan shi ma addu'a yake nema ya ce malam please i want you to help me with menene prayers because menene of exams that is facing me yana buƙatar da addu'a saboda zai jaraba ba shi kaɗai ba duk wanda zai jarabawa ko yake da wata buƙata muna fatan Allah ubangiji ya biya masa kuma Allah ya amsa masa a wata baiwa Allah Allah ya mata rasuwa a unguwar rafin kuka yau din nan ita ma ana buƙatar wannan majalisi ya isar da a, a, a, addu'a ta musamman gare ta Allah ya fi mata Allah ya mata afuwa ya'yanta da yan uwanta da danginta da maza- mijinta Allah ya- ya ba shi haƙuri da rangwame kuma Allah ya sa ta gama da duniya lafiya a, akwai sanarwa kamar haka na farko a wannan majalisi mai albarka na wannan tafsiri yana isar da ta'aziyarsa kebantacciya ga kungiyar jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna kungiyar mu ce ta mu ce muna cikin ta dangane da mutuwa ta babban malamin mu shehin malami cikin malamai na sunna da suke da'awa da kiran mutane zuwa ga gaskiya a irin a wannan ƙasa mai albarka shine eh, sheikh abubakar ikara allah ya masa rahama allah ya ji kansa allah ya yafe masa ya yi mutuwar da alhamdulillah muna kyautata masa zato yana cikin gwagwarmaya allah ya ɗauki ran shi tunda ana cikin mitin ana ta wa'azi ana da'awa ana yawo a je a isar da kalmar allah dama haka ake so mutum ya yi mutuwa mai kyau kana cikin fafatawa yi wa allah aiki ka tafi to wannan ya yi kyau imamu ahmad ya ce abin da ake so kyakkyawan cikawa to yana cikin kyakkyawan cikawa almautu ala al'amal salih ka mutu kana aiki mai kyau malami ne da shekaru sama da talatin yana wa'azi da da'awa malami mai kwakwalwa mai hazaka da basira kwamfuta ma ake ce da shi saboda tsabar kwakwalwa kuma suna cikin dattawan malaman izala wallahi mun fa'idantu da su tun mu dai muna yara ƙanana wallahi mukan ji sunan su muna sha'awar tun wa'azi ana zuwa wa'azi lokacin malam muna da gajeren wanda muke tafiya wa'azin ƙasa wallahi malam malami ne da yayi hidima wa addini Allah muke roƙo tabaraka wa ta'ala Allah ka duba wahalhalun da yayi wa addinin ka ka yafe masa laifukansa Allah kai masa afuwa kai masa rangwame kuma ya Allah ka sa ya fuskanci hisabi mai sauki Allah ka sa ya fuskanci hisabi mai sauki muna isar da ta'aziyya ga kowa da kowa da yan uwa kuma mu ma din muna yi wa kanmu da kanmu ta'aziyya Allah ya masa afuwa Allah ya yafe masa sauran malaman mu kuma Allah ya dada tsare mana su Allah ya kara musu nisan kwana su ci gaba da amfanar da mu da fa'idantar da mu wannan ba karamin rashi bane kai gaskiya haka dai Allah ya ga dama ya zartar wa ma sha'una illa an insha Allah inna Allah kana aliman hakima sanarwa ta biyu a insha Allah ta'ala a- a- a- muna addu'a ta musamman a dangane da abin da ake fuskanta na zaɓe Allah ya sa a yi zaɓen nan lafiya eh Allah sa a yi lafiya Allah ya tsare mana rawukanmu da na iyayenmu da na ƴan uwanmu da na danginmu kuma Allah ya zaunar da ƙasar nan lafiya fitintinu da suke faruwa a duniya ya Allah kada ka jefa mu a cikin irin waɗannan fitintinu duk wanda suke nema su kawo ta da zaune tsaye a cikin wannan zaɓuɓɓuka ko su neman ta da rikici saboda sai sun karɓi mulki ko da masifa ko da bala'i ubangiji Allah ka mayar musu kaidin su kansu mu dai ya Allah mun zaɓi zaman lafiya Allah mun zaɓi zaman lafiya Allah mun zaɓi zaman lafiya ya Allah kada ka ba wa maƙiya dama su ki hargitsa mana ƙasa su tayar da hankalin ƙasar nan su yi fitina da tashin hankali Allah karkai wannan dan yanzu tun far- fara wannan abun asabar nan da ta wuce wasu tuntuna an kai su lahira daga wannan dan fara accreditation din nan ba har an kashe wasu da ha'inci da yaudara da mutane suke ya Allah duk mai yaudara karka ba su dama kuma ya Allah wannan jinkiri da ake ta yi dage-dage na wannan harkar ainihin wato zaben nan ya Allah ka sa amfani ne gare mu mu talaka Allah Ubangiji ka sa amfani ne gare mu mu talakawa kuma ya Allah ka faranta mana rai da wannan zaɓe da za a yi ya Allah ka raba mu da wayo Allah Allah ka sa wahalar ce ƙarshe kenan Ubangiji Allah ka kawo mana canji a ƙasar nan ya Allah duk wani macuci azzalimi ma- barawo masu satar kuɗin mutane masu ha'intar mutane waɗanda suke kawai burinsu su gina kansu ne kawai Allah karka ba su nasara ya Allah duk inda mutumin kirki yake mai addini ko a ina yake ko mun san shi ko ba mu san shi ba a ƙasan nan Allah ka ba masu addini nasara kuma ya Allah ka ɗaukaka musulunci akan kafirci ya Allah ka ɗaukaka musulunci akan kafirci Allahumma la ya'aluna alaina ya Allah kada ka ɗora arna a kanmu ya Allah ba dan halin mu ba ya Allah ba dan halin mu ba ya Allah ba dan halin mu ba ya Allah ka duba wahalar da muke ciki ya ubangiji ubangiji Allah ka sa mu samu wani canji kamar yadda sauran kasashen duniya kake ta sama musu canji akan tsarin shugabancin su wahalar ta isa musifar ta isa bala'in ya isa halin da ake ciki siyasar Najeriya ta gama gurɓacewa ta lalace ya Allah muna neman madadi da taimako da agaji daga gare ka kuma bayan Allah masu jefa ƙuri'a sai ku je ku yi amfani da ƙuri'ar ku ita ce bindigar ku wannan ƙuri'a ba ita ce mashin gan ɗinka da ita za ka harbe wanda ka ga dama ka kyale wanda ka ga dama ka yi amfani da ƙuri'ar ka ka aikata alheri ka zaɓi mutum mai alheri kuma mu da awamru mu ba mu da jam'iyya ba mu da jam'iyya kowace jam'iyya ya kamata mu samu wakilci a cikinta kuskure ne a ce akwai wata jam'iyyar da ba mu da wakilci a ciki saboda duk inda za a iya samun wani ya ci to muna da wakilai a ciki a da'awar mu a fahimtar mu kenan da aka ba jam'iyya muke bi ba mutum muke bi duk inda aka fidda mutumin kirki ku bi shi ku zaɓe shi ko a ina ne kuma kowaye shi kuma ko da bai taba baka taro ba kuma ko da baka taba ganin fastarsa a gari ba yawan fasta a gari ba shike nuna cewa wannan kirki bane ku fahimci wannan da kyau waye mai addini waye mai ibada waye mai alaka da musulmi waye mai kokarin taimakon jama'a waye mai kokarin kaza waye mai kishi ya taimakawa al'umma waye mai kaza waye mai kaza waye mai kaza shi za ku duba ba matsala ce ta cewa me za a bani ba ko me aka bani ba ko kuma in an kafa gwamnatin ni ina da foshin ko rabo na kaza ba wannan matsalar bane a'a wane ne zai tsare mana addinin dan mu kayan mu kayan addini ne ko ba haka bane ba mu da wani kaya sama da addini da haka duk shugaban da zai zo ba zai yi gata wa da'awar mu ba kuma ba zai yi gata wa addinin mu ba ba shi da amfani a wajen mu wallahi ba shi da amfani a wajen mu duk abin da mutum zai in dai ba addini bane a gaban sa ba da amfani ku fahimci wannan da kyau kuma wallahi mutane za su yi kuskuren da za su zo su yi da na sani in kuka kuskure kuka zaɓi mutanen banza wallahi za ku ɗanɗana ko ɗanku kuma a wannan siyasa yadda ta girgiza ta canja riga wallahi in mutumin banza ya riga ya ƙetare to shikenan kuma kafin ya sauka zai tanadi wani mutumin banza ne ɗan uwansa ku yi ƙoƙari da ƙarfin tuwo da ƙarfin ƙuri'a ku danne dukkan wanda yake ba mutumin kirki ba ne kun ga yadda kasar take kaiwa take komowa duk wannan ɗage-ɗagen zaben fa rigin ne rashin gaskiya ne aka auno kuma aka gano to malam gwamnoni da yawa sun canja wakilan INEC din da da INEC din ta saka sun saka nasu kuma kun ce mana a za a yi demokradiyya ta gaskiya ka duba Abuja fa wai daga Abuja ka fara kashe zaɓe a'udhu billah Abuja anya abun babu ban tsoro daga Abuja fa abuja aka fara faɗa cewa an soke zaɓen abuja me yasa aka ce an soke an soke aka fara cewa an soke kaza an soke gombe an soke kaza an soke daban da an dakatar daban da an daga daban to rigin din ya yawa hatta ita balon fefa din da ake gani ai an yi kokari an yi kaza an yi kaza duk sun tuni sun je sun bugo ta hatta wannan katin ƙuri'ar da suke matsiyata da suka sace wannan kwamfutocin sun je sun bugo jama'un nasu da lambobinsu kuma da mutanensu kuma duk a ƙasar nan ana gani a zo ka shiga layi a yaka redishin ɗinka a sa maka tawada a sama waye to su ma a can suna da hotunan nasu mutanen ko aljanu suka samo Allahu alam da akwai su akwai sadin da aka zo kurin idan ya kamata a kawo ƙuri'a misalin valor fefa guda dubu ne kurin sai a kawo ɗari biyu ko ɗari uku kuma sai a ce wa turan zaɓe ya sa hannu a haka shine ai abin ballin ya fara ballowa shi kuma wannan bawan Allah je ga ku yi masa addu'a Allah taimake shi tsakani da Allah tsakani da Allah yana kokari kuma ya kamata mu matsalar mu shine in mutum ya abun abun nan ba faɗa muke ba wallahi yana kokari tunda jiya jiya din nan ko yau sai da yace yayi resign ma shi ya hakura ya faɗa cewa tunda dai haka ne shi ya hakura ba zai yi aikin ba saboda an takura masa so ake sai an yi rigin sai ake sai an yi kaza shi kuma ya tsaya kuma ya fada a rediyo ya yi bayani ya ce shi ya san cewa ba shi kaɗai bane mutumin kirki a najeriya amma allah ya zaɓo shi ya ɗora shi akan wannan yana buƙatar a yi masa addu'a allah ya bashi ikon tabbatar da gaskiya mu ku so muke wannan karan ubangiji allah sa wannan dattijon ka bashi ikon ya tabbatar da gaskiya ko da wani baya so a yi ta keke da keke abin da muke so kenan in mu muka zaɓa duk wanda muka zaɓa ko me ya je mana shikenan mu muka jawo amma mu zaɓi wani a zo a ba mu wanda ba shi muka zaɓa ba kuma ya gana mana azaba wannan zulumatun ba zuwa fauka ba da haka akwai buƙatar ku taimake shi kuma muna masa addu'a tsakani da Allah daidai din da yake Allah ya taimakon sa akan daidai kuma Allah ya sa tsoron sa a cikin zukatan manyan nan gaba daya kuma kada Allah ya ba su daman su kira shi su canja masa tunani kuma kada Allah ya ba su daman su dakatar da shi akan aikin sa kuma Allah ya tsare masa rayuwarsa dan zai iya yiwuwa komi ma zai iya faruwa a yanda abin ne ya rikirkice yanzu fa ba a bacci a ƙasar nan in ba ku sani ba wallahi ba a bacci yawo ake ana ta raba kuɗaɗe yawo ake ana tunanin to yanzu an yi kaza ya balle abu kaza ya ballo to an gano kaza to yanzu ya za a yi daman tun da aka fara sace kwamfutocin nan kuma aka yi shiru ba a yi wani abu ba dole sai wani abu ya faru to a ce ballot paper ɗin nan an bugo ta subhanallah matsiyatan sun san ba za su kai labari ba to shi yasa za su yi amfani da karfi su zo su danne mu kuma muna nan kowa ya tsaya ai mutane sun burge garin nan ba kowa ranan nan wallahi malam wani dattijo malam a kura aka turo shi kura haka aka turo shi kiki kiki kiki yace sai ya je ya dodana wani guri ka je ka ga mata sun fi dubu biyu mutane sun haƙura sun bulayi sun ce kome muna nan to abinda muke so kenan ku yi cincirin da kwanku da ƙwarƙwatan ku kuma ku fita ku zaɓi mutumin kirki ku nuna duniya ga wanda kuka zaɓa in za su soke kuma su soke mu gani in ba a samu zaman lafiya ba su ma ba za su iya mulkin ba ko ko ba ka bane ba to zaman lafiya a ƙasa shine su bar wa mutane abin da suka zaɓa kullum shine zaman lafiya muna fatan kuma Allah ya faranta mana ne ya nuna mana alkhairi a ko'ina abu na ƙarshe shine wannan karatu namu mai albarka za mu ɗan ba da hutu na shi darasin zuwa wani lokaci saboda uzuri guda biyu uzurin farko za mu ba da hutun wata guda ne saboda wannan matsalar zaben kunga za a yi sati nawa za a yi wajen sati uku ko yawwa misali kuma ba a san ɗage-ɗagen da za a yi ba Allah kiyaye to saboda tsara rayukan mutane kuma da shawarwarin da yan uwa da jami'an tsaro da muke tattare su na kusa suke bayarwa duk taro irin wannan da mutane suke tahowa daga nesa kuma ana zuwa ana haɗuwa kuma ana tattauna akan matsaloli na addini yana da kyau a ɗan ba da dama mutane su zauna a gidajensu a yi zaben nan a yi a gama an sun gama komai nasu mu kuma zo mu ɗora karatunmu dan wani zai iya zuwa ya fito a wata unguwa an tada rikici ana kaza ya zo ya fada ko wani abu makamancin wannan ko ma wani ya amfani da wata dama ma ya zo rashin kirki ko na makamancin wannan tsakani da Allah to saboda wannan uzurin muke ganin ya kamata mu mu bada mu bada hutun wata guda sai in an gama zabe sai in an gama zabe kuma sai ku yi hakuri akan wannan din saboda tunda muka fara karatun nan ne yau kusan shekara biyu ba mu taɓa yin fashi ba alhamdulillah muna yi wa Allah godiya shekuran shekara biyu to wannan kuma kaga uzuri ne wanda za a iya ɗauka ko ba ka bane yawa sai mu je mu yi murajar abin da aka yi sannan kuma ko ba wannan ma Allah ya sa na samu tafiya zan samu na samu karatu zan je nima ƙarin karatu na samu tafiya zuwa ƙasar Sudan dan ƙarin karatu na digiri na uku PhD kenan insha Allah ta'ala zan je ne da station amma da yadda kowane ɗalibi yake kasan ko anan ne jami'a ta gida zaka ɗauki sati biyu sati uku zan je ne rijista tun da ba zama ake a aji ba a research ne bincike ne zan je rinka zuwa kawai lokaci lokaci ne da ka zan je insha Allah ta'ala zan je rijista zan yi registration na makaranta na wannan karatun zuwa sati biyu uku kafin nan kun gama hayaniyar ku ta zaɓe to sai in dawo na dawo kuma sai mu ci gaba da karatu insha Allah a nan nake babban bukata shine addu'a ce muke bukata ga yan uwa Allah ya taimaka mana ka san karatu yana da wahala Allah ya hada ka da ka fada hannun mutumin mai sauki sauki da zai dan sauƙaƙa maka Allah ya sauƙaƙa mana Allah ya bamu dacewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh